fatiha da salatul fati ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم muna cikin littafin rakawar aswab karatu na sittin, mas'ala ta ashirin da ɗaya, wadda ya ce farkon mas'ala bayan bibiyar tattaunawa da aka yi to shi ne farkon raddin da shi wannan ɗan tamori ya fara yi mai suna wato mai suna lancin ya yi daɗi ko? yawon sadaka zantukan suna ciki amma dai malamin da aka daddatso guranin ka sassa kamar yadda aka saba to alhamdulillah a mas'ala ta 21 inda al-muntasib dan tamuri yayi da awar anna hadisa Allah Allah fi ashabi wai hadisin nan na da muka san shi mashhurin hadisi Allah Allah fi ashabi yace hadisin mawdu'un hadisi ne mawdu'i wa na hadisi ne na ƙarya ma'ana kowa ya san me ma'ana Allah Allah fi ashabi ku kiyayi ku ji tsoron Allah a haƙƙin sahabbai na kar ku taɓa su kar ku ci mutunci gare su to tunda yana so shi ya ci mutunci ga sahabban to bari ya lalata isnadin hadisin shine abin da ya kawai
hadisin Tirmidhi na Abdullahi dan Mugaffal Allah Allah bi ashabi la tattakhiduhum garaban ba'adi ina dan masa gyara akan kalmar garaban ya ce garban to ma'anar ta canja ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يشك أن يأخذه بانا جن زمن زي يوم بانا جن زاني رب زمن ما يوم بانا جي abin da ya samu sai mu dora gobe mu gani in ta hada in ba ta hada ba mu dubo ta ranar mu kuma samu ya ce Ahmadu ɗan hambali ya rawato shi uku a musnad a fada'ilu na uku ibnu abi asim a sunna biyu, ibnu hibban shida, abu nu'aym a hilya ta shida da tamanin da uku shafi bai haƙi kitabul itikad da bagawi a kitabu sunna bukhari a tarihi haka yi koro sannan ce tirmidhi ya kawo shi a 8,262 ya ce hadisun hasanun garibun hadisi ne hasanin baku to shi kansa ya ɗanyi rawa abu sai ce amma akwai wasu nusohin da suka ce garibun kawai ba su ce hasanun ba to sai dai malamai sun tabbatar cewa hasanun garibun ɗin ita ce tabbatacciya to da wannan yawa zaman jiwo ina ce masa da ufar ɗalib wani maɗalubu wannan hadisin ba ma da ifi ba ne yadda malamai suke faɗa mawdu'i ne
wadda a sai da'awar annabu min ikhtilaqi bani umayya wai ai bani umayya ne suka kirkiri wannan hadisi wa qala har ma yace lam yuhassinhu ahadu min almuhaddisina babu ɗaya daga cikin malaman hadisi wanda yace wannan hadisin hasani ne wa kana ashara ila zalika ahmad hamzatu ahmad zain ita wai wai Hamza Ahmad Zain yayi ishara zuwa zuwa wannan magana fi sharhi ala musnad Ahmad a cikin sharhin da iwa musnad Ahmad ni ban san akwai wani sharhin musnad Ahmad ba amma bakin ka fara jin wannan magana
wannan shine sharhin Ahmad Zain da yawa musnad na Ahmad dan Hanbali bari mu duba juz'i na 13 na to da littafin saboda ku mamaki ba zan faɗa ce shafi addu'a wata kilma shi bai da shi
to wadda yayi da awar annal bukhariya wai cewa imam al-bukhari ashara fi tarihihi anna hadha al-hadith kadhibun ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yayi nuni a cikin a wato tarihinsa al-kabir cewa wannan hadisi wai ƙarya aka yi aka jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kafa hujje da shi dan ya nuna Buhari ma ya ruwaita ya san jahilan da suke jiyan wanda suka dinga waya suna mun gode kai ai mun ji daɗi sun ji ana faɗan Buhari shi kuma Buhari yana faɗan wannan magana annabi bai faɗe ta ba amma dan saboda masu godiya su san sun yi saurin godiya ta ta Shehu Juha yace kar ai saurin tuba jama'a kar ai saurin tuba wai guguwa ce ta murtike sai aka zaci alkiyama ce aka dinga istighfari shi kuma ya wuto daga wajen gari wai ya gani iska ce take kadawa kawai shi nake kar ai saurin tuba guguwa ce wai kwantar da hankali yake son yayi amma ba da cewa kar ai saurin tuba to to sai mu ce muku kafku saurin godiya Buharin nan da kuka ji ya ce to a koma cikin buharin eh sunansa at-tariqul kabir ba a sahihul bukhari bane at-tariqul kabir nan a duba juz'i na biyar a duba shafi na 38 a duba tarjama ta 6499 za a ga ya ce an abdullahi bin abdurrahman an abdullahi bin mugaffal an annabi sallallahu alaihi wasallam qala la tattahidu ashabi garadan ba'adi ya kura bici sannan karshe ce fihi nazarun da duba a maganar ade jihar inji buhari ya ce fihi nazarun da duba a hadisin wannan shine maganar buhari me ka me ya kaka da buhari ka kawo shi ya hana ka kai amfani da hadisi
wanda yayi da'awar anna Sulaiman al-Baghdadi wai wani mutum sunansa Sulaiman al-Baghdadi wai zakara ya ambata fi kashkulihi a cikin zaman sa suna kashkul anna hadha rawiya cewa wannan mai ruwaya wato Abdurrahman ibn Ziyad ko aku Ubaydillah ibn Ziyad ibn Abihi dan uwan Ubaydillah dan Ziyad dan Abihi ne to wannan ba muna inkarin wannan lafazin ba ba shakka dan uwansa ne amma inda rikicin yake wani littafi ne mai suna kashkul na Suleiman al-Baghdadi da za a ce masa ya faɗa ya fito da kurkuyi da gida wallahi wani iya ba babu shi gaba daya ba littafin kirkirar sai a yanzu haliyan da ake ciki a ce faɗi littafin ka nuna shi an baka dama ka fito da kurku wallahi wani iya ba ita ƙarya ba in suke zuwa
to ku duba za ku ga a kashkul na Sulaimanu da Bagdadi a duba juz'i na biyu shafi na 409
to wanda sake yin dawa annal mizziya cewa mizzi babban malamin nan zakara fi tazibul kamal ya ambata a cikin tafin sa tazibul kamal anna hadha rawiya cewa wannan mai ruwaya a ta ila yazida wai ya ba gurin yazid na yazid dan an sayyidina muawiya bi amwalin kasiratin da dukiyoyi masu yawa fashara bi tilkal amwala aqlamal ulama'i wai sai sai wato alƙalman malamai da wayannan dukiyoyin tilkal amwali wayannan dukiyar wai sai sai alƙalman malamai da su wani tanahum ya sai harasunan malamai wa kutiba ma kutiba aka rubuta abinda aka rubuta min fadail muawiya na daga fallan baban sayyidina muawiya dala kadan wani wani wasan kwaikwayo ثم ساق بيتا مشهورا sannan sai kawo wani baiti wanda yake mashhuri وقال سيتي هذا البيت لا خلاف في wannan baitin babu sabani a cikin sa wanda yake cewa atagdabu an yuqala abuka ifun wa tarda an yuqala abuka zani ita an ce babanka kaman mene kana fasata amma kana yadda idan an ce babanka mazanaci ne
dimashqa daga khurasan yaushe ya shigo tunda muawiya masa sarki shi ma sarki ne shi marwacin bayan abin ya haife shi kuma ya ci ya sha da jinin yana cikin dirakuloli dirakula ne shi koro ga yadda yake faɗa yana cewa wa kana kudumu illa shan fi ayyami yazida tun da mahaifin tun da umaru ya naɗa shi bai ƙara shigowa shan ba sai da ya zama ba ransa a kwanukan yazida kuma ba'a da maƙatalil husayn bayan an kashe imani ana kashe imani shine yazo yazo chaffa da taya murna wa kana awwal ma sa'alahu yazidu yana zuwa abinda sarkin ya fara tambayar sa yazidu kam qadimta bihi ma aka min almal eh, gaisuwa ta dukiya zamban nawa ka kawo mana ta gaisuwa ba magana ka zo mana caffar kashe magautanmu ba me ka zo da shi na dukiyar da dama ita ce babban nassin da aka yi ta abin da aka yi me ka kawo na ɗauki na nassin da muke aiki da shi wajen gyara hanya wani abu ka zo da shi na tsari wannan ɗan salafiya ne ke faɗar wannan mizini ya ce ƙala ishirina alfi alfi dirhami dirhami miliyan ishirin an tatse daga manoma da masu faskari da masu yasar masai dirhami miliyan ishirin na lokacin ya ce shi ne gaisuwar da na kawo ta kafa da a'imu na mulki ka karanta hikari za ka yadda aka rarraba su aka dinga siyan mutane da su aka kai wasu madina aka kai wasu iraki aka siyi alƙaluma za ka bi ƙarshen hikaya ba zan faɗa ba don wal imsaf irin manyan da muke ta magana da matsala ake haushi ka ji sunayensu wannan miliyan 20 ɗin rarraba ta aka yi tsari aka yi da ita da naga wannan na riƙe baki na ce su biya je yana mara wannan baya la ilaha illallah wanda ya wannan irin e kamun ga kan ƴaƴan manzon Allah jinin sayyidina Husaini bai bushe ba yana kawo dauki da dirhami miliyan 20 kuma yana kirkirar Allah Allah fi ashabi la tattakhiduhum ashabin nan kuma waɗannan ɗan ta'addan fa ne su da ake magana kai karatu zai zo a gaba
wai wannan ba da sabon manzon Allah yake eh ta aljawab to ga amsa kan wayannan zantuka abu na farko fi aqwali hadhi waddi aati ma'akhira kasira akwai ma'akhiru a marka masu yawa a cikin wannan da'awar tasa da kuma abin da ya bada abu na farko hadisin inna hadisa Allah Allah fi ashabi hadisin nan qadma bar kalamu alai fi babi adayatu sahaba ai mun riga mun yi bayani akan su a cikin wannan littafin na qaul aswab a babun falsafa bai da wato adalcin su lamba ta shida na daga wannan bahasi wa zakartu naka kuma na ambata can baya annababul hufazi cewa wasu daga cikin malaman hadisi hassanul hadisa sun kyauta hadisin sun ci hadisi ne hasani wahum wayannan malamai ga su al-imam al-bagawi ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi mai sharh sunna ya tabbatar da wannan hadisi hasani ne wal imam subki ya tabbatar da shi wannan hadisin hasani ne da baihaqi da ibn asakira da kuma suyudi bal bari ma sahawu ibn hibbana a ibn hibban ma ya ce wannan hadisin ingantacce ne bi iradihi fi sahihi dan ya kawo a cikin zamun sa sahihan sahihan hadisi fal awwalu na farkon da aka faɗa wa kenan al imam al bagawi aqaddamu min al mizzi shine mafi dadewa fiye da mizzi domin shi dan dan karni na shida ne mizzi kuwa dan karni na takwas ne wa ibn kasir wa aktharuhum ma'rifatan bi kitab al tirmidhi ya fi su kuma sanin wato littafin imam tirmidhi fa yushiru wannan yana shiryawa yana nuni ila anna tafsina cewa cewa hadisin nan an samu malamai hafizai da suka ce hadisi ne hasani sabitun an tirmidhi fi babin sai kitab al-qadima a cikin shashin wasu nusoyi na littafin tirmidhin wanda suke da rubu waya kafika ya ishe ka dai anna hadal hadisa shi wannan hadisi mukharrajun fi sahih ibn hibban an fitar da shi a cikin sahih ibn hibban hadisi na 7256 wa akhrajahu ibn asakira ibn asakira ma ya rawaito shi في معجم الشيوخ أتلتم معجم الشيوخ وقال يتي هو محفوظ من حديث يعقوب وأبيه عن عبيدة تريد يد سبعين دقيقة رسكو شي آه ابن عساكرة وذكره البيهقي بيهقي ما يا أم بتونا حديث في شعب الإيمان أتكلم من سنة شعب الإيمان وقال سيتي وقد ذكرنا شواهده في كتاب الفضائل من أم بتي وتو شواهد نون حديث أتكلم الفضائل وقال الأقيلي أقيلي يبدأ أتكين أبو أبو الكبير يسوى في هذا الباب أحاديث جيدة الإسناد أتكين وانا بابي أقوي حديثي وانا سكي إسنادا شاواوا ما سكيو من غير هذا الوجه باتوانا مفسكوا بغير هذا اللفظ باتوانا لفظ بيبا وقال ابن عدي ابن عدي يبدأ أتكين الكامل يسوى فيه عبد الله بن عبد الرحمن أتكين وانا إسنادي نا الله الله بي أصحابي akwai abdullahi dan abdurrahman huwa mimman yuktabu hadisuhu ina cikin wanda ake rubuta hadisinsa fa hadhihi ibara min ibn abi wannan ibara da ibn abi ya kawo mushiratun tana mai jiyawa bi annahu yuqbalu hadisuhu khususan fi shawahid al-mutaba'at ana kawo hadisinsa musamman a cikin shawahid da kuma mutaba'at wannan shahidi dai a wato izamanto matanin an samu wanda ya masa shaida matanin an gane ko idan kuma ta ba a ce a cikin masu marwaita ake samu wa qala ibnu salah qala ibnu salah ibnu salah fada cikin muqaddimarsa shafi na 122 ce asaniyatu magana ta biyu qala ibn abi hatim ibn abi hatim yace idza qila innahu saduqun idan ka ce malamin ruwaya wannan mai gaskiya ne au ko kuma idan an ce mahallu sirka ai mahallinsa gaskiya ne au la ba sa bi ko ba ba laifi da shi fa huwa mimman yukutabu hadisu wa yunzar bihi ana rubuta hadisin sa kuma ana duba cikin sa wayyal manzilatu saniya ita ce manzila ta biyu sun makala sannan sai ce haza kama kala wannan abin da ba za ka gaskiya ne wato abin da shi ibn abi hatim din ya faɗa gaskiya ne ibn salah to wannan mun gama da bangaren hadisi bai inganta ba an gane ko yawa hadisi ya inganta domin dai ga waɗanda sun isa su magana a cikin hadisi ne magana an gane ko yawa kowanne anan ina da hula ta hibzu ta hadda kowanne ya haddasa hadisi dubu ɗari aka zuwa sama ga bagawi an gane ko ga subki ga baihaqi ga ibn asakira ga suyudi to duk wayannan ana magana akan su to shiru ake sannan kuma ga uwa uba ibn hibana sannan ga uqayli ga ibn adiyy an gane ko ga kuma sauran malaman da suke magana akan to kaga yanzu saboda Allah a jero wayannan malamai dukkan su kowa yana da kambi na hadda ana ji ko kambi na hadda ya haddace qur'ani da shekara bakwai shekara goma ya shiga bangaren ilimin hadisi ya haddace hadisi dubu dari dubu dari biyu zuwa sama yanzu a hada shi da wani dan zamanin nan wanda bai bi ubansa ba bai bi uwarsa ba bai bi yan uwansa ba jama'a an yi wa hadisin annabi adalci to to wannan mun gama da bangare da farko abu na biyu wa amma qawluhu huwa hadisin mawdu'un amma da ce wannan hadisi mawdu'i ne kun san hadisi mawdu'i shine hadisin ƙarya ko na'am to fa yi isharatu wannan ishara ce ila annahu takhalla an ilmi hadisi cewa ya wufunta ba shi ba ilmin hadisi ko ka wajanabahu sanan ya nisanci ilmin hadisi sun ma'ana da tasalluka ilaihi min sura ha'iri sai kuma yana wai zai haura masa ta kan katanga an gane ko na'am fa hunaka baunun bayyin akwai bambanci mai ni mabayyani bayan da'ifi wal mawdu'i tsakanin a ce haza hadisin ba'if da haza hadisin mawdu akwai bambanci falaisa haza bi ushiki fadurji an gane ko yawa larawa sukan idan mutum ya zo ya shiga abinda ba bangaren sa ba sai ce to ai wannan ba shekakke bace ki fita an gane ko laisa haza bi ushiki fadurji yawa to wannan abinda larawa suke faɗa kenan to wa ma'rufun abin sanin ne annal hadisa cewa shi wannan hadisi da nake magana a cikin sa fihi idrabun a cikin akwai idrabi a sunan marwayi guda daya imma abdurrahman ibn ziyad aw abdullah ibn abdurrahman ana ji ko wal mudarrib shi hadisi mudarribi min anwa'i hadisi da'if yana cikin hadisi bangaren hadisi wanda yake mai rauni kamar yadda bai kunye fada wa zukhtilafin sanadin aw matni mudarribun inda wahayl al-fanni duk lokacin da aka sami isnadi wato isnadi an sami idrabi an gani ko a matani an same tsiragi to wannan ana kiran hadisi mubadarbi a wajen malaman fanni walakin sai dai in kana huwa abdurrahman bin ziyad idan abdurrahman bin ziyad ne to faqad wasaqahu ibn hibban ibn hibban ya wasaqa shi ma'ana amintaccen malami ne a cikin littafin mai suna as-siqat kamar da kadalika suki ne fatawa ai ne suki ya faɗa a cikin fatawa an gane wa in kana abdullahi bin abdurrahman in kuma abdullahi dan abdurrahman ne ba su bi ake sawan yana ba to idan shi ne fa huwa shaykhun yuktabu hadisu kama a qala ibnu aziz bil kamil to ya zama shehi ne wanda ana iya rubuta hadisin sa wanda an ce mahallu sirqu da sauran abun da aka faɗa baya kamar yadda ibnu aziz ya faɗa cikin kitabin sa walam yusab ayyu wahidin minhu ma bil kadhib ba su wanta ɗaya daga cikin su da ƙarya ba walam yattahimhu ma ahadun bil kadhib ba tuhumci ɗaya daga cikin su da ƙarya ba fantafa tasmiyatul mawdu' li hadha al hadith alhamdulillah yanzu sai zama ba za a kira wannan hadisi mabu'i ba guda ta tabbata ga Allah jama'a an gane ku hadisi in ka zance masa mabu'i to a isnadin za a samu wani mutum magarci an gane ko to a isnadin nan gaba ɗaya amintattu ne ba wanda yake wanda aka siffanta shi ko ma aka tumce shi da ƙarya to haka za a kira hadisi mawdu'i an gane ko to wa hadha alladhi ja'ala kaseeran min ulama'i wannan ne sanya yawa yawan malamai yastadilluna bi hadha alhadisi suke kafa hujja da wannan hadisi fi kutubin a cikin tabansu faqad dalatu aksara min 70 kitaba ana jigo wannan na faɗa ina jin ko a gidan rediyo ne cewa akwai malamai sama da guda saba'in da suka tabbatar da wannan littafi suka kafa hujja da shi a littattafansu to yau rana ta yi za mu karanta su su wayannan saba'in da a ba littattafan za mu karanta ba sunayen su za mu fara wa kullum duk wayannan malamai saba'in auradu hazal hadisa sun kawo wannan hadisi muhtajjina bihi suna masu kafa hujja da shi fi darajati sahaba a darajojin sahabban manzon Allah wa adam al-khawd fi a'radihim da kar a shiga mutuncin sahabban manzon Allah an gane ko yawa sai aka sai ayyada rasu yawa fa min haula wanda daga cikin wayannan malamai jagoran su alƙali iya shine na farko an gane sai kuma ibn ashur sai kuma ibn adil mai al-lubab sai kuma al-bagawi sai kuma al-khazin sai kuma isma'il haqi al-burusawi sai al-baihaqi sai abubakar al-khallal sai ibn hajar al-haytami sai abu dinar iji sai kuma abu hamid al-ghazali sai usman al-darimi sai ibn abil izz al-hanafi sai ibn hibbana sai imam suyudi sai ibn al-afir sai ahmad ibn hanbal sai busiri al-muhaddis ba malamin da ya mana abin tazakkur jiran ba akwai busiri malamin hadisi akwai ibn sai kuma ibn asakir sai ibn rajabin al-hanbali sai kuma nuruddin al-hayfani sai kuma imam al-ajuri sai kuma imam al-uqayli sai abu nu'aym al-asfahani sai imam al-lalaka'i sai abubakar al-ruyani sai muhammad bin zakariya al-baghdadi sai al-muttaqi al-hindi sai abul ma'ali al-nuri sai imam iraqi sai ibn qudama al-maqdisi sai abdurrazzaq as-sanani sai imam as-sakhawi sai kuma imam salihi ash-shami sai ibn amir al-hajj al-hanafi sai ibn juzay al-garnadi sai abdus salam ibn taymiya abdus salam ibn taymiya shi wancan ya sunan sama Ahmad bin Abdul Halim ko to wannan Abdul Salam ibn Taymiya huwa wa ibn huwa hafidu nan kakan ibn Taymiya ne da baban ibn Taymiya da kuma shi jikar shi ibn Taymiya ne sai kuma Shamsuddin Sarakhsi sai imamu a Shamsuddin Zahabi sai kuma Muhibb al-Tabari sai kuma Imam al-Ijli sai Khalid al-Baghdadi sai Ibn Manzur al-Ifriqi sai Ibn al-Ashari al-Hanbali sai Muhammad ibn Abi Bakr al-Tilmsani al-Barri sai Imam al-Safuri sai kuma Ash-Shaykh Yusuf an-Nabhani sai al'imam abdulaziz al-furaihayi al-multani to wannan akwai wata ‘yan magana ya kamata kata al-multani multani ba burtani ba eh multani to haɗa shehu ga wannan rutuna kasa shi wannan malami da magana al'imam abdulaziz al-furaihayi al-multani ana jigo haɗa shehu shi wannan malami huwa mu'allibu kitabun nahiya an ɗana amiral mumini mu'awiya shi ya littafi mai suna an nahiya an ɗa'ana amirul mumini da mu'awiya shi ma ɗan tawarin ba ya ce zai wani tashi ba annahiya a nitti ba ilta atal bajiya da wannan da'awar ta saban ba ya ce zai littafi mai suna haka ana ji ko kuma abin takeici ya saci sunan littafin daga wannan malamin amma bai san waye mai littafin ba bari ku ji wa amma lamun tasibu shi ɗan tawari fa azahu ila ibn hajar al-haytami sai da ibn hajar al-haytami ne wannan littafi li'ardu jumjumati saboda kiyasa akwai fadi shi dan tamura an gane ko shi za sai ce waye ya littafin wai sai ce wai ibnu hajar kun san abin da faru ina mutanen nan na turkiya da suna kawo littafi ko da an kaje nan muna yan secondary muka je can wajen PO box din nan nani post office muka je muka dan sa takarda muka rubuta ɗan jawaban mu nan nan sai ga an kawo mana irin su alfiqar mazhabul arba'a da sauran tafai dai haka na raddi ga wahabiyawa da sauransu mutanen turkiya a wannan lokacin to to abun mamaki a littafin annahiya din asalin sa sun buga shi mutanen taki sai suka yi ilhaqin sa da littafin ibn hajar al-haytami ana ji ko na maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu to shi ko dan ta maure da ya kalla sai dauka ya duk mutum da ne an gane ko wannan a cikin karatun da yake mana raddi ni da limamin sharada limamin ja'in eh lokacin da yake mana raddi eh malam ibrahim ko yawa sagagi yawa to wannan raddin da yake mana a cikin wannan abu eh wani abu mai ikon Allah wato malam maulidi ne aka ji na je maulidi a nan nan kusa da makaranta ado bayero da suke a nan wajen gwangwasu to a gurin sai aka ce zan yi magana akan sayyidina usman radiyallahu anhu to a lokacin shi malam mai anwaru Allah ya kara masa lafiya tunda yanzu ya gyaru mutumin kirki ne to a lokacin da suna tare to yana zaune a gurin sai na tashi ne jawabi akan sayyidina Usman to tunda sayyidina Usman dan shine jagoran Bani Umayya to dole zan faɗi fallan Bani Umayya so haka na faɗi fallan Bani Umayya ne maganganu sosai to bayan na gama sai aka ce to shi malamin zai yi sai ce ai shi in yayi za a ce raddi yayi min so da haka ba zai ba so da haka sai je ga wa shi ogan eh a ogan shi dan tamurin da yake kullun da aka sai aka ya masa shi kuma shine kawai sai tara maulidi ai sai tara taro zai mana rabbi zai mana rabbi wuri da ni da ma dama shi ma Ibrahim shi ya mun ta'aliki ne a gurin sai shi ma zai kanka eh ta'aliki ya mun so da sai aka zauna aka diran musu aka diran mana eh to shine aka dauko wannan cewar yayi annahiya an gane ko to gashi nan manna faɗa shi wa zalika fi raddihi alayya ana wa imamu ja'ib al'imma al'ustaz Ibrahim Mu'azzam, shi ma za rubuta. Wannan raddin da ya min ni da limamin ja'in Ustaz Ibrahim Mu'azzam, wa huwa raddun mudhahakun jidda. Raddi ne abin da ya kwarai, fa inda mun tasiba, domin shi ɗan ta more a ta bi sharhainin lahamziya, sai zo da sharhi guda biyu na hamziya. Ɗaya na Ibn Hajar al-Haitami, ɗaya kuma na Shehu Tijjani al-Minahul Makkiya. A wato al-Minahul Makkiya na Haitami, wal Ishatul Rabbaniya na Shehu Tijjani. Wato wannan an yi lafin rashin murattabin kenan ko? والكتابان littafannin guda biyu yazkurani hafawati yazid wa marwan suna ambatan tibatiban da yazid dan sai da muawiyayi da marwan dan hakan ana ji ko wannan duk ba sahabbai bane ba a magana kansu amma sai ya dauko wannan abin sai ya dinga jingina wa sayyidina muawiya wai shi da sayyidina muawiya yake zagi sayyidina muawiya ya faɗa akan sa shi ma ibn hadar wai sayyidina muawiya dan Allah wannan bankawar yanzu misali a ce zama zan yi rabi akan wannan abu na farko zan ce shi littafin da ka ce na ibn hajar ne kai ibn hajar ya ba gaskiya bane ba ibn hajar bai wannan littafin ba an fahimta ko sai an zo an gyara wannan sannan kuma abu a cigaba da gyaran me aka faɗa a ciki walakin al muntasiba sai da shi dan tamori li maharatihi al makariya saboda gwaninta sa na makirci kallaba tilkal hafawat ila muawiya sai juyar da wannan tabatabar zuwa sai na muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu ma walillahi fi khalqihi shu'un akwai al'amura masu ban mamaki wato shaune ya tabbata da abu ubangiji kawai to wannan ɗaya ce to wal imam abdulaziz dahlawi sai kuma al imam sarfani sai kuma ibn abi asif sai kuma abu dahir al-baghdadi sai kuma al-qadi abu ya'la sai kuma imam dairami sai abul qasim al-asfahani sai biyauddin al-maqdisi mai muktara sai kuma al-imam muhammad ibrahim al-wazir al-yamani wani babban malami ne mai littafi mai suna al'awasin wal qawasim fi sabbi an sunnati abul qasim sai kuma ibnu hajar al asqalani sai kuma imam tibi dan tamori take ta dayyibi ba haka yake cewa ba zamu zo gurin zamu zo guraren da zamu zamu zamu zamu amun kaka mashi gurare da yawa eh sunayen malaman ma ba iya faɗa sa ba ba dayyibi bane ya daga bata mala dibi sunansa sai kuma imam al qustalani sai kuma zakariya al ansari sai kuma al mulla ali al qari sai kuma al'imam Muhammad bin Suleiman da Magaribi, sai Muhammad bin Ahmad Safari, sai kuma Abu Abbas Nasir Lawi, sai kuma al'allamat al'alusi, sai a shan Muhammad Zirkani, sai al'imam al-Bukhari, sai Ahmad bin al-Qasim al-Misri, sai Ibn Baharak al-Himyari al-Hadarani, sai kuma al'imam Ilish, sai kuma a Shehu Hassan Bosnawi, sai kuma a Tata'i al-Maliki, sai kuma a Sheikh Abdulkadir al-Jilani, sai kuma a Shehu Ahmad al-Tijani, sai a shehu ibrahim yasir kaulahi sai kuma amir zaishi a shehu mahmud nasir kabara to an irga zamu ga mutum a rubutun saba'in a gane ko yawa duk sun rubuta a cikin littafin su Allah Allah ya sahabi wa gairihim al-kasir da wasu wayannan da yawan gaske fayab udu ana ji ko to ko zai nisanta an ya kuna kullu haula Allah khalai wal muntafa ala sawabi ba zai ce duk wayannan kuskure suka yi dan tabo da kuma yayi daidai ba an gane ko ba mutumin da zai zama malami inda malamin Allah da annabi ne face sai ya zama mai biyayya ga iyayensa in ko ba biyayya ga iyayensa ba to a walantar nan akwai magana an gane to wayannan duka su sun rabu da iyayensu lami lafiya sai wani dan tamori wanda bai rabu da iyayensu lafiya ba wai shi zai zo kuma ya zama to shine daidai su kuma wanda sun yi kuskure wannan haka mata mutane su kan ya mun daidai to sai abu na uku jimin luhiza an fuskanta ko an gano annal muntasib cewa dan tamori la yufarriqu baina sharhi wa tahqiq baya bambance tsakanin sharhi da tahqiqi ko a wajen mukabala ma ba ya fada ba wayan ce wayan ce ta'rifi ta'rifun ko ita ai ta'rifi aka ce ba ta hakiki ba abin mamaki ko waye ga masa dama shi ta'rifi kishin sa hakiki ai shi ta'rifi kishiyar sa tasrihi ko nafsi haka mai mai alƙali ya riba ko min min min ta'rifin aw nafsin yawa ta'rifi ko kuma tasrihi an bayyana yawa kai haka mun ji amma wai ta'rifi wai kishin wai ta hakiki a taƙiƙi daban yau ga taƙiƙi za mu karanta shi kuma yanzu to shi anan wannan sai zai kuma ƙara kwawa wai ai Hamza Amr Zain a cikin sharhin da yi wa Musa dan Abadan Hanbali na ga mana da malam ni ban san wani sharhi da aka yi Musa dan Abadan Hanbali sharhi irin yadda za a ce an yi Fatawul Bari ga Sayyid Bukhari a ce ga wani littafi sharhi ne na musamman da aka rubuta shi aka yi sharhin hadisan Musa dan Abadan Hanbali ban san shi ba ina fatan gani amma ta haƙiƙi ba akwai su da yawa an gane ko ga irin su shi hamba amr zin ga irin na ahmad shakir ga irin na su abdul qadir arnaud da sauransu da akwai su fa yaqulu sai ka cewa qala hamza bin ahmad zain fi sharhi ala musa ahmad hamza ya faɗa cikin sharhin da ya musa ahmad nan ambali ma anna hamzata tare da shi hamza lam yashrahi al musnad qattu bai taba sharhi musnad ba da dai bal kharraja ahadithahu wa azaha ila masadira bare dai kawai yayi takhrijin hadisan ya kuma jingina da zuwa masaradinta ma zikri darajar hadisi hasba ma tabayyana lahu yawa ya ambaci darajar hadisan gwargwadon yadda ya bayyana gare shi wa amaluhu haba wannan aikin nasa takamilun lima bada'u ahmad shakir ai cikawa ne ga aikin da ahmad shakir ya fara bai karasa ba fi taqiqil musnad a cikin taqiqin da yawa musnadin ahmad dan hanbali wai ilaika ayyuhal muntasib ma'ana tahqiq bari mu gaya ma ya kai dan tamori me ma'ana tahqiqi likai ka bayyana laka farko bainahuma dan ka gane bambanci tsakanin su at-tahqiq shi tahqiqi huwa isbatul qawli ila qa'ili shine tabbatar da mazance zuwa wanda ya faɗa ma'a raddin nusus ila asaliha tare da dawo da nafsi zuwa ga asalinta ma'a zikir arqamil ahadisi wa zikir dalilta sai ta musana wa wusunan mudafan wato tare da ambatan lambar hadisan da kuma ambatan darajar hadisan sun inganta ko sun kyautata ko sun zama masu rauni wa ma ila zalika da abin da yake haka abin da yake kama da wannan tare da bayani wa amma sharhu amma sharhi kuwa fa huwa ibahul ma'ani al mufradati wal jumal shine ayi bayanin ma'anoni na ɗaiɗaikun kalmomin cikin littafi da kuma jumlolin da suka tattauna cikin wannan littafi kamata ra zalika iyanan fi fatar bani kamar da zaka da idan ka a cikin littafin fatar bani ibn hajar da kuma umrul qari na badruddin al-aini wa gairihi ma da wasu wayannan min kutub shirahi daga cikin littafin malaman shafi wa amma hamzatu bin ahmad zain amma shi hamza dan ahmad zain fa huwa laysa binasibiyyin kama kunta tazumu ba ba nasibi bane ba dan ya ce wai annasibi shi ma ba nasibi ne to ba ba nasibi bane ba bal huwa imma sufiyun aw muhibbul lisufiyya ko dai zama sufi ko kuma ya zama to masoyi daga cikin masoyin sufai an gane fa innahu domin cewa shi huwa hamzatu bin ahmad bin mahmud bin mustafa bin isa bin muhammad zain al-hasani al-husaini al-halbi nazir misra kuma an san mun da siba sanan ne wa dan tamore nasiha da an muraji'a ta haqiqan wahaza ije muraji'a ta haqiqin da shi wannan hamza yayi an gane ko a juz'i na sha bakwai shafi na arba'in da shida lamba hadisi na dubu ashirin da uku da ɗari hudu saba'in da biyu liyara dan ya ga kaifa ya ruddu alal wahabiya irin yadda ke raddi shi wannan hamza ɗin abu wahabiyawa wa ala rasim nasiruddin albani musamman ma nasiruddin albani ne masa raddi fi tawassul bi qabr rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a gabar tawassul bi qabr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mun kanta cikin awasil inda ba manta ba lokacin da hadisin nan hadisin da aka zo da shi na abu ayyub al-ansari wanda ya zo gaban kabarin manzo Allah ya zo ya dukufa a kansa yana kuka an gane sai ke cewa sai sai sai aka baka tambaye shi me yasa kake haka sai ce ai abin da yasa ne haka ba wai na zo ina a ina kuka ne saboda halin da aka samu kai ma'ana ya zo yana istighfar da manzon Allah to shi hadisin ingantaccen hadisi ne an gane to amma albani da ya ga kamar ya dan sa masa aqidarsa kawai sai zo ya ce ai akwai wani a ciki saboda wannan mutum wa'ifi ne kaza kaza kaza da sauransu an gane to amma a cikin safin awasin mun kawo maganar shi wannan musamman ba da'ifi bane ba kuma da shi da albanin kansa domin gashi a wani gurin da yake yana son hadisin wancan sai inganta hadisin da shi da yazo nan kuma sai rauna hadisin da shi an gane ko yawwa so haka wannan akwai magana kwarai da gaske wa qad naqaltu zalika fi kitabi awasul wa muhammadiyya an kawo shi a cikin awasul wa za yan fi da awahu fiya yayi da awar wato ya ma ya wato wannan yana kore da awar da shi dan ta more yayi la'allahu laysa lahu zalika kitab kai ma bashi da wannan littafin wai mun san amalan wannan da bani to na da shi kai me shi hadaka Allah ila dariqin mustaqim ko ba haka ba Allah shi yake ba su rike waje da shi to wannan magana ta uku kenan sai magana ta hudu wa amma da awaka wato an dawo wato wato muhadaba kenan ko an yi iltifati annal bukhariya wai bukhari أشار إلى أنه حديث موضوع وكذب واختلاف wai buhari ya nuna cewa wannan hadisin ƙarya ne kirkira aka yi da kuma wato kirkire fa huwa alamatun ala gaba wa tika ayyuhal muntasib wannan alama ta sawa wutarka ya kai dan tamori fa law a'daita al ilma haqqahu yau da cika ba ilmi haƙƙin sa la fatashta ma'ana qaul al bukhari fihi nazaru da sake bincike idan bukhari ya tafi nazar me ma'anarsa faƙar bayyana hafizu ibn hajar al-asqalani ma'anahu tana ibn hajar ya faɗi ma'anar wannan a cikin tazib tazib juz'i na 1677 fa qala sai ke cewa wa zakara al-mufaddil al-gulabi an yahya ibn ma'in la a'rifu qala al-mufaddil wa zakara ghayruhu annahu ibn abi sufyan zakarahu ibn hibban fi sikat wa zakara abu ja'far tabarani anna abdurrahman bin ziyad waliya ala khurasana fi sanat 59 wannan maganar da ibn hajar ya dauko kenan ta mizbi qultu sai na ce in ji ibn hajar an gane ko alƙayar alhafiz sai ce lakin na ibn hibbana sai da cewa shi ibn hibbana lan yazkuruhu illa fi abdullahi bin abdurrahman bai ambace shi ba sai a cikin wayanda suke masu suna abdullahi bin abdurrahman wata biya fi zalikar bukhari ya buhari haka wa ibn abi hatim ya ibn abi hatim summa innal bukhariya sannan shi bukhari lamma zakaru yayin da ya ambaci wannan bawan Allah haka kalama man qala fihi abdurrahman bin ziyad sai ya hakaito wanda ya faɗi ana ji ko wanda ya ce ai ba abdullahi ba ne ba a abdurrahman bin ziyadin ne kuna ji na jama'a sai ce ƙala fihi nazarun sai ce wannan akwai tsokaci kun gane abin da ibn hazari ibn sai faɗa ran ibn hazari na cewa fihi nazarun wato kun san malamai ba da zan ka faɗa cewa malamai sun rabu gida biyu wasu sun ce sunansa abdullahi bin abdurrahman wasu sun ce abdurrahman bin ziyadin ake ake faɗa to shi shi imam bukhari sai kawai ya jazab cewa abdullahi bin abdurrahman an gane sai ya hakaito masu cewa abdurrahman ne bayan ya gama hakaito masu cewa abdurrahman ne abdurrahman ne sai ta fihi nazaro akwai tsokaci cikin wannan magana ma'ana tabbas abdullahi ne bin abdurrahman kaga ashe fihi nazarin din tana komawa zuwa ga waɗancan masu hakaito abdullahi bin abdurrahman bin abdullahi ne shi kuma an ta more sai ta a ai fihi nazarin a cikin hadisin ake nufi dama ya saba wannan abin za mu zo kuma to wahatar gumari kai har gumari mana annabi gumari anan ahmadul gumari nake nufi ma ta annabi fi shan muawiya tare da inda yake yayi ira da ta'annuti a cikin shan sayyidina muawiya dan abi sufyan fa innahu hassana hadha alhadisa sai ce wannan hadisin hadisi ne hasan wazalika wannan magana tana nan a cikin almudawi li ila aljami' as-sagir wa sharhay almunawi juz'i na biyu shafin ɗari arba'in da shida ba da ƙaunar munawi fi hadisi idrabu munawi ce a wannan hadisin akwai idrabi faƙala sai shi gumari ya ce laisa fil mizani shay'an min haza ki sam babu wani abin wato amma wani wannan babu wani ba abin auna nan wannan sai ce wani idrabu ai idrabu waqa'a fi ismi abdurrahman ibn ziyad a cikin kawai sunan ya auku faqila kamalika wasu ka ce haka wakila abdullahi bin abdurrahman wasu ka ce abdullahi bin abdurrahman ne ثم أورد الغماري للحديث للحديث متابعة ستة سيكاو حديث متابعة غدا شدة وقواه بها يقرب متى لإذا فثبت بذلك سيثبت ذلك أن البخاري كلامه يدور على عبد الله أو عبد الرحمن أشياء ذن بخاري بأكان حديثي بني بأكان عبد الله عبد الرحمن ولذلك دمك لي قال يسي فيه نظر أو نظر أو أو أو أي في عبد الرحمن هذا نظره akwai tsokaci a cikin abdurrahman nan wala zalika ardabahu al-hafiz shi sa ibn hajar sai kawo shi sai kawo sai ce wa qad qila hadika an ce inna abdurrahman ibn ziyad ibn abihi ai shi abdurrahman dan ziyad dan abihi baqiya ila ayyamil hajjaj ya wanzu har zamanin hajjaj wa huwa alladhi zakara at-tabari shine abin tabari ya fada wa laysa huwa fima azun rawi al-hadith al-mazkur ba shine wanda ya rawaito wannan hadisi ba a cikin abin da nake zato in ji wa in ji ibn hajar wa qala al-hafiz haka nan dai ƙara fada fit taqrib a cikin taqrib yace abdurrahman bin ziyad wa qila ibn abi ziyad maula bani hashim maqbulun min ar-rabi'a to anan zamu ji a can baya shi dan tambayar shawa an ce ma wai wai wai wai wai ibn hajar yana sani kawai sai zo ce makabul bayan duk waɗannan ya kirkiro ƙarya bayan lafta wata kai wannan mutum inna lillahi wannan ko lahira aka je in ba dan Allah ne mai sai ai akwai wahala wallahi bayan ya kirkiro ƙarya da babu ita cewa wai an zo an yanzu dan Allah kullum muna karantawa ko Judy ya ce awwalu katibul hadisi wal asar ibn shihab amiran lahu umar wa na umar ake magana nan umaru dan abdul aziz shine yawa ibn shihab umarni ya fara rubuta da kan manzon Allah a wata shekara umar dan abdul aziz ya fara halifanci shekara ta 99 ya rasu a 101 shekara ta biyu a halifanci an gane ko shi kuma sayyidina muawiya wai a shekara ya rasu shekara ta 60 ya rasu an gane ko shi ma dan nasa ta 63 da shi da haka ya rasu duk ba zai yi ba shi zai rasu to amma ka zo shi je isiyo ya to da kuɗi aka baya aka rarraba malamai wai su su yi alƙalma su rubuta falalata na mawuya to ina yaushe aka fara rubutu a lokacin da har da ake komai har da ta yage ka awai wasu wai aka baya to sai sai da shekara ta ɗari ta yi daidai ko ta 99 sana ka fara rubuta da san manzon Allah amma shi dan ta more da yake ya samu gidadawan yaran nan irin yaran nasa wanda ba sa bambanci tsakanin faki da fari an gane ko shikenan sai ke ga musu kuma suka dauka kawai haka Allah ya soke to sai ce wai duk wannan manganin amma wai duk wannan abu ibn Hajar ya sani sai ya tashi wai kawai sai ce maqbulun ita kuma duk na bulus tafai ban ga dalilin sa yanzu kai kai waye da zai zo ya ga maka wai dalilin sa a wai abulun tafai duk bai ga inda aka ce dalilin da ya sa ibn Hajar ya ce wai maqbulun ba to wadalil hafiz shi da ibn hajar huwa annahu lam ya'kur ala man jarahu min al-ayyimma a cikin malamai duka malaman hadisi bai samu wanda suke shi ba illa man wasa kusa wanda suka amince suka wasa kashi wa ma'lumun kuma ban sani ne annahu ana bi hadha al-lafzi anna hadha rawiya abin da yake rubuta cewa makabul cewa wannan mai ruwaya makabulun inda al-mutaba duk lokacin da kaza an ce maka fulanun makabul musamman a cikin littafin sa a taqrib tazib taqrib tazib da kana ce makabul ma'ana sa in ya samu taba to hadisin sa karwabe ne ba su magana alamu tsalai fala yanzu a martabatul hasan wannan ba zai sauka a sadardar hadisi hasan ne ba wa khudh masalan ga wani misali ma zalika ga wannan ma qala abin da ya faɗa shi hafizin a cikin littafin sa suna tagliqu ta'liq a cikin ruwayan muhammad dan abdullahi dan maimun a cikin hadisin nan na layyul wajibi yuhillu irbahu wa qubatahu idan dai mutum ya samu kuɗi ya ƙi biyan bashi to wannan yana wato sa halatta mutuncinsa yana kuma halatta ai masa hukuma an gane to fa qala isin sai faɗa karkashin hadisin shi ibn hajar ana ji ko sai ce wa huwa isnadun hasan isnadun hadisin nan hasani ne wa mislu bil fatay ya ka hadisin ma a cikin fatul bari ce isnadun sa hasani ne wa ma zalika amma duk da haka faƙala fi taqrib sai faɗa cikin taqrib sai maqbulun min sadisa wannan mai ruwayar wannan hadisin maqbul ne to jama'a kun ga ashe duk hadisin da aka samu rawun da ake tanta ma kansa a ciki sai aka ji ibn hazar ya ce maqbul to hadisin nan hasani ne an gane ko kaga ashe bisa wannan sai mu ƙara ma a cikin malaman da suka hassana hadisin nan da zan muka jero an gane ko cewa ga ibn hazar ma a ciki ko da bai sarrafa ba to amma dai aikinsa saninsa ya wata tabbatar da haka to sai abu na biyar wa amma da'a'u amma da a waɗanta muri anna Sulaiman al-Baghdadi cewa wai wani mutum mai suna Sulaiman al-Baghdadi qala fi kitabi ya wala al-kitabun mai suna al-Kashkul ana ji ko ai na ga masa wallahi babu shi kirkira sai kin a lokacin da ba da ai kuma kuma ta ba ai kin a karatun mu na inda ba kasa inda ba ka sa ka kuma shekara shekara mai da dai ai aka shekara wajen mutu ko biyar ko to tun lokacin da aka yi shi ƙarya ne babu littafin kuma izuwa yau babu shi domin da da akwai shi wallahi ko yaransa da ya nuna wa da tuna an ɗauke shi a cikin waya ana tuturawa ai gashi kashkul na Suleiman al-Baghdadi ƙarya ne babu shi a duniya kakan baki din babu shi an gane ko yawwa faqad sa'altu an yubayyana la aina hadha kitab nace ga mana ina littafin ki wa fi ayi madabatin dubiya a ina aka buga shi kai in ma makhaduri ne ya fito mana da kofi kawai na na bangon a fito da shi a gani wa bakartu lahu na gaya masa innani a'rifu kitabaini na san wasu littafai guda biyu bi hadha ism da wannan suna wa kilahuma li shi'a gaba ɗayan su na shi'a ne al-awwal na farko akwai al-kashful li bahaiddin al-amili ash-shi'i eh wannan wannan na da shi ba al-kashful na bahaiddin al-amili sannan wal akhar shi kuma ɗayan lil baharani ar-rafibi shi kuma na baharani ne wannan dan rafibi ne ma wannan da ta ce ne gaba ɗaya Allah ka kiyaye shi wa qad bi ahadisa kwanan nan ma an buga wani littafi lokacin da nake fada nake rubuta littafin kenan kashkul ibnu aqil akwai kashkul na ibnu aqil fi hikami wa nawadir wa algazim wa aqawila bi madabat dar ibnu jawzi an buga shi a madabar dar ibnu jawzi wa mu'allif al-akhir amma wanda yi wallafa littafin karshe din nan ibnu aqil din nan sunniyin wa laysa shi'iyyin dan sunna ne ba dan shi'a bane ba ولكن الذي زعمه سيد ابن انت مو يريا ان لسليمان البغدادي بهذا الاسم cewa wai Sulaiman al-Baghdadi da wannan sunan fa ma ra'aytu qad ni ban taba ganin sa ba wal allahu min kayyisil muntasib tayi daga cikin dabarun dan tamore ne an yakhtari ashtaban ya kirkiri littafi wa yazkur lahu isman ya ambata masa suna wa yakhliq wa yakhtaliq lahu safahatin ya kirkira masa safahoyi kullu zalika li yu'ina da'watahu duk wannan yana yi dan ya taimaki da'awarsa kuma za mu karanta ko wasu zama da yake nan gaba za ku ji sa ciki za a ba ta zuba ne ba ta zai yi shi ba wannan kirkirar littafi ce akwai wani littafi za mu karanta nan gaba ne akwai wani mai suna al'ada su wal qawali ƙarya yake wallahi babu shi na faɗa shi za mu zo gurin kuma za ku ji kuma abin da wallahi cikin sa kuma abin da ya faɗa nan kuna ji ko sai mun zo gurin abin da ya faɗa nan mun ɗauko a littafin da ya ɗauko shi sai ce a wani littafi ne suna al'adas wal qawalid ƙarya ne kuma wannan babu shi har yanzu fa hadha yubayyin lana wannan ke nuna mana ana ji ko man allazi ishturiya lahu al-aqlam wa aka sayo wa al-qalma li sabbi sahabatu wa awliya illahi al-muttaqin da izaki sahabban annabi kuma izaki wajen Allah masu tsoron Allah fa yakunu kama qala al-qa'il sai ya zama to irin abin da ya faɗa ke cewa ramatni bida'i hawan salat ta jefe da ciwon ta kuma ta zabe jikinta an gane ku yana da cewa wasu sun yi kaza bayan kuma shine mai wannan aikin su wayancin bur'awu ne kuma tune ba wasu zanna nas'alullah muna roƙon Allah as-sabata 'ala al-haqqi ila yawm al-haqqi mu tabbatu akan gaskiya har zuwa ranar kiyama to eh ma so lokacin dan saura to bari mu dan ƙara daya wa amma alqissatu allati saqa hal mizzi amma qissar da mizzi ya kawo ana jibo fi tazibul kamal fi abdurrahman ibn ziyad allati awsal al muntasib wanda wai hawa siya mai kimin shi dan tamoyi wai ya ce mun lalle nan wasiya na koma an karanta ta wa qala amma yake ta saufa ara zanga kaifa atabil amwali zaman yazida irin lokacin yadda shi wannan Abdurrahman dan Ziyad ya zo da dukiya a zamanin Yazidu wa wazaha al-ulama yarba malamai wasu turiya bi al-qalam aka sai alƙalmin malaman wali kutaba fadail Muawiya wa bani Umayya dan a rubuta falsafa na Muawiya da kuma bani Umayya aqulu sai ce masa qadara ja'a tahzib al-kamal na karanta tahzib al-kamal din nan juz'i na 17 shafi na 111 wa ra'aytu kadhibaka iyanan wa ikhtilaqika na kuma naga ƙaryarka ido da ido da ke kira da kai wa ikhtilaqaka kenan amma takhshallaha ayyuhal muntasi yanzu baka tsoron Allah amma rabita yanzu baka yadda anta dukhulan nara wahadaka ka shiga wuta kai kare ba hatta tajurra wara'aka akhirin akhirina har sai ka ja wasu a bayan ku shiga tare ya subhanallah wa hadhihi wa hadhihi al-qisla mawdu'a fi kitab ga qissa da na gani a cikin kitabun وقال علي بن محمد المدائن وذكر مصعب بن حيان عن أخيه مقاتل بن حيان أرجع من سورة مثلا مصعب بن حيان da dan uwansa da ya rawaito muqatil dan hayyana qala yace kadima abdurrahman ibn ziyad khurasana abdurrahman dan ziyad ya zo khurasana faqadama rajulun sakhiyun maridun sai ga wani mutum ya zo mai kyauta wanda yake mara lafiya ne mai rauni lam ya gazu gazwatan bai yi yaki ko ɗaya ba wa kada kan ji Khurasan ya zauna a Khurasan ba da qatl Husayn bayan an yi sayyidina Husayn shahada wasta halafa ala Khurasan Qais bin Haytham sai ya halifantar da Qais dan Haytham a cikin Khurasan qala sai ce wa akhbarani Muslim bin Muharib Muslim ibn Muharib ya ba labari wa Abu Hamsin da Abu Hamsin kala suka ce kala Yazid li Abdurrahman bin Ziyad Yazid dan sayyidina Umar yace ya faɗa ga Abdurrahman dan Ziyad yace kam qadimta bihi ma aka min Khurasan min Mali da nawa ka zo daga daga Khurasan na cikin dukiya kala sai ce 20 alfi alfi dirham 20 alfi alfi dirham dirhami dubu 20 sau dubu Ƙala sai ce in shi ta hasabna ka waƙabazna haminka in ka so yi maka muhasaba a yi lissafi mu karɓa da gare ka warar dadna ka ala amalika mai da kai aikinka wa in shi ta in kuma ka so sauwagna ka to za mu rana ka in ya so wa'azalna ka mu kuma tuɓe ka wato di abdullahi bin jafarin ka ba abdullahi dan jafar hamsu mi'a ta alfi dirham ka ba shi dirhami dubu a wato dubu ɗari biyar Ƙala sai ki cewa bal sawwigin a rina nan dai ma kusa irin da ka faɗa wa tastamilu alaiha alaiha gari ka sa wani cigaba da wannan aiki wa ba sa abdurrahman bin ziyad ila abdullahi bin jafar bi alfi alfi dirham sai shi abdurrahman dan ziyad sai aika abdullahi dan jafar dirhami dubu sau dubu miliyan kenan ko wa qala sai ce hamsu mi'at alfin min qibal amirul mu'minina dubu ɗari biyar daga amirul mu'minina wa hamsu mi'at alfin min qibali ita kuma dubu ɗari biyar bangare na ne sun makara sai ce wa zakara Abu Ja'far al-Dabari Dabari ya ambata anna wilayatahu ala Khurasana walicin da ya afsa Khurasana kanat fi sanati 59 ta kasance shekara ta 90 aya wato 59 ne rawalahu Tirmidhi Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi gare shi wa zakara hadal hadisa allazi kunna bi sanadi sai ka wannan hadisi na Allah Allah biya sahibi qultu a rahimallahu al-imam Abdullah bin Mubarak amma tukunna kafin ma mu shiga isnadi tukunna dala jama'a kun ji maganar an kawo kuɗi an raba wa malamai su rubuta falal mu'awiya da abani umayya a cikin wannan karatun kaga ya tabbata ƙarya ne ko shi zan ce ra'aitu kadhibaka wa ikhtilaka iyana ƙaryar ga ta ƙarara ciki to amma bari duk da haka wannan abun gashi ba abin da abin da yake kawowa babu shi a ciki ko to bari kuma ku ji magana rahimallahu al-imam abdullahi bin mubarak Allah ya ji abdullahi bin mubarak lamma shahara an umar wa muslim lima shahara anhu saboda abin da shahara gare shi na daga abin da musulun ya rawaito a cikin littafin sa yace al isnadu min ad-din isnadi fa addini ne walau la isnadu la qala man sha'a ma sha'a ba dan isnadi ba da wanda ya so ya faɗa abin da ya so alhamdulillah to fa fi hada isnad a wannan isnadi akwai wani mutum mai suna Mus'ab dan Hayyana wa huwa layyizul hadith hadisin sa mai rauni ne kamar yadda hafiz zai bada cikin at-taqrib ثم هو مجهول سنة مجهولين لأنه لم يروا عنه إلا سنان فقط متن بين كوس كما تقول أبو وهب أن هذه القصة صحيحة أتي ما أنك ستعين لنتا فليس فيها ما يقود على هذا الحديث أو على بني أمية با أبن لكي كوما كان وانا حديث كوما بني أمية إلا أنها سيدي تشوى إيش وانا القصة لما كرمتها ينبو تذكرنا سنة سنة سنة تدمو تذكرنا أن هذا الكاذب المنتصبة شوى وانا مكالي تشتنت موري يقول قولا ويعذيه إلى الكبرى yana kirkirar zance kuma ya dingina zuwa ga manya wanda zalika dan haka ne labudda an yi fattasha fi kulli ma qala dole sai an yi bincike cikin duk abin da ya faɗa amma an kace a a duba cikin guri kaza kace masa kaji wannan ya tsada ne eh ai akwai wata ruwaya ma ta ce kaza dauko ruwayar nuna mana ko ba gane ba yawwa wa hadha kama tara wannan yadda gani innan ayyuhal qarbi ya kai mai karatu laysa fihi ma za'ama ba abin da ya riya a ciki babu abin da ya da'awa akwai a cikin littafin min anna tilkal amwal cewa wannan dukiya wuzzi an al ulama'i wa arba malamai washturiya biha kalamu kuma an sai alkalamu malamai wa mimma yubayyin jahal muntasib abin da ke bayyana jahilcin dan tamori fi hadhihi maqala a cikin wannan magana huwa anna kitabata shine shi fara rubutu ma a shiga zantan ma da zantan lam yubda abi ha zaman muawiya ba a fara zaman sai na ma'awai ba radiyallahu anhu shekara ta 40 ya walibanci shekara ta 60 ya rasu shekara nawa kenan 20 ya walibanci ko au zaman yazida ko zamanin yazidi shekara ta 60 zuwa 62 62 ne ma nake cewa 63 bal bari ma lam yuktab shay'un min al-ahadith illa fi zaman Umar bin Abdul Aziz kama yaqul as-Suyuti fi ajli awwal katib al-hadith wal asar ibnu Shihab amiran lahu hada bait wannan bait yushiru ila anna kitabat al-hadith yana nuni cewa na rubuta hadisin manzon Allah bada ta fara ne fi zaman Umar bin Abdul Aziz yani baina 99 ila 100 an gane ko wa bil hadisa shi ko wannan zance da wannan dan tamawai ya kawo ana ji ko waqa'at sanata 59 shekara ta 59 aka fara aka yi ta wa bainaha tsakanin wannan waqi'a wa baina badal kitaba da tsakanin rubuta fara rubutu shekara 40 daidai wallahi darru suyudi eh wato wato Allah ya saka Imam Suyuti haisu ya kula fi ahir abiyadi yayin da ke wadatin karshen alfiyarsa yana cewa ma'rifatul maulid lirruwati min almuhimmat ma'al wafati bihi yabinu kasb alladhi da'a annahu min sami'in kasami'a an gane ko yace sanin haihuwar malami da kuma wanda wanda marwaita sanin haihuwarsa da rasuwarsa min almuhimmati sana cikin abubuwa muhimmai saboda me bihi yabinu kadhibu alladhi da'a bi annahu min sabiqin qarsamiya tanan da zamu gano makaryaci kamar da mu gano a yanzu an gane ko faqad tabayyana lana kadhibul muntasib yanzu kare dan tamore ta fito fili gare mu wa satara ma yudhi shuka ayyuhal qarim karim zaka sha abun mamaki ya kai mai karatu fi tabyini kadhib hadal muntasib almutabajji wato a cikin bayyana ƙaryar wannan dan tamore mai cika baki bi annahu a'lama ahli al-ardi cewa shine mafi sanin banka mutan ban kasa baki daya aw annahu imamul lil wa'izina ko kuma shine shugaban wa'izai wa iyad billah wallahu ta'ala ha ai saura dai ma a to bari mu karasa wa amma hadal bait amma shi wannan baiti allazi yuqalu wanda ake cewa inna muawiyata cewa sai na muawiya wai hajahu man hajahu bayna dai wai wanda wanda ya masa zambo ya masa a gaban sa aw bayna dai akhi ko nan gaba dan uwansa wa huwa aidan la yusiha ma shurati wannan baiti bai inganta ba da shurarsa fa innahu domin cewa wannan baiti rawahu dabari fi tarihi dabari ya kawo sun tabbata a cikin tarihin sa juz'i na biyar shafi na 117 wa qala sai yace kuna ji ko huddistu an zantar da ni injuwa ita an zantar da ni an abi ubaida ma'amar bin musanna anna yazid bin rabi'a bin mufarraq al-himyari kana ma abbad bin ziyad sai a kawo wasu na tare da shi sai aka zo aka yi masa wannan waka a gaban sai na mawuya bai ce komai ba ha fafi in kidawun bai na tsabari a rawi wa abi ubaida akwai in kidawun tsakanin shi dabarin da ya rawaito magana da abi ubaida abi ubaida nan ana ji ko ma'amar da musanna a a a a to gashi nan ma fa inna aba ubaida domin shi aba ubaida tufiya ya rasu shekara ta 209 200 da tara wawwani da ibn jarir tsabari shi kuma tsabari an haife shi shekara ta 224 200 da to shekara nawa kenan tsakanin su 24 da da tara sauran nawa sha biyar eh sha biyar ko to sai a gyara nan wannan akwai gyara eh fa kana baina wafata abi ubaida wa wulatu tsabari 60 nace ya kamata ya zama 15 sana ko yawwa a gyara shi shekara goma sha biyar tsakani to waye ya gaya masa ko haka ba yawwa shi ko ƙa'ida sai an san wane ne wanda magana ta zo daga bakinsa ba dabari ko imam malik ba zai ce haddasa ni man asiku bihi a ce wannan hadisin ya inganta ba ina wadan gani yawwa fa badda til qissatu alhamdulillah kissa ta riga ta baci dan ba samu isnadi bai bahami ne a cikin ta wani ma yushiru abin da yake shiryawa ila annal abiyata masnu'a wa mukhtalaka cewa wannan baitoci kirkirar sa aka yi qaul ibn khallikan wannan ibn khallikan ana jigo a hada sunan sa yana da nau'i guda uku ana cewa ibn khallikan ana cewa ibn khillikan bil kasr ana cewa ibn khullikan bil dhamm musallafin yawa so ibn khallikan ya bada a cikin wafayatul a'yan juz'i na shida shafi na ɗari uku da hamsin da tara fa inna qala yace hadhihi al-abyat wannan baitoci mansubatun ila yazid ibn mufarrak an jingina su zuwa ga yazid dan mufarrak wa fiya khilafun akwai sabani ciki hal hiya li yazid ibn mufarrak ta sace amli abdurrahman ibn abdul hakimi ko ta abdurrahman dan hakimi faman rawa halimin mufarrad wanda ya rawaito daga ibn mufarrad rawa baitul awwal a cikin sura ya rawaito wannan baiti na farko a bisa wannan sura a wannan sai ya tabbata akwai idrabi a cikin matanin an gane ko dama isnadi an riga an kare da shi to Allah ya samu dace rana ce yau bamu samu mun yi karatu ba a saboda wani dan uzuri to amma alhamdulillah dama dan zazzabi ne kuma alhamdulillah Allah ya sa an warware da yawa yake an yi postin da cewa ina zazzabi ana turo mun gaisuwa to saboda haka dai muna godiya saboda haka alhamdulillah dama kuma ranar ne kadai abin da ya faru domin washe gari ran juma'a mun yi karatu ko rama sama mun yi karatu saboda haka alhamdulillah a sauran uwa da aka ta addu'a Allah saka kowa da alkhairi kuma a wannan rana dai ita ce wanda aka je kotu da dan tamuri wanda a wannan kotun a shi wato dama za an ji da za a tume shi idan maganar magana ba kai magana ba kunnen ka lafiya yake ko ba lafiya ba kwakwalwar ka lafiya take ko ba lafiya ba aka zo da kwakwalwa da kunne aka ce duk lafiya ne hauka da ya saba na kwana hudu an kashi an kashi can gidan mahaukata ya kwana hudu a can wannan kuma dan uwansa ne ba da ko da dan uwan ya sha zagi shi ma eh kasu ni ba ya sha zagi a wajen nan ta more dan me zai faɗi wannan magana to kuma ila yau a shi wannan abu da ya faru bayan an zo shi ke cewa lauyoyinsa su da suka haince shi su suka ce kada ya yi magana kuma suka ce ba da aka ce za a ji a duba kwalwarsa ya kamata lauyoyin su dage kan ba za a ji a duba kwalwarsa ba amma suka dage suka yi suka yi shiru bayan su suka tura shi ya shiga cikin wannan ramu ƙarshe ma dai lauyoyi suka ce su sun janye suna ganin ba za su ba za su ci gaba da mara masa baya kan wannan al'amari ba bayan sun ga al'amarin babu dama kullewa inda ya shari'a ko shari'a musulunci ce sai ya mutum hukunci to abun mamaki ka san baka taɓa manzon Allah Allah kyale ka ba ma annabi shugaban halitta ba ai a cikin mutane akwai mutanen da in ka taɓa su Allah baya bari to dan da more yazo yi ta abubuwan da yi to kai ka san abin da yayo a haƙin manzon Allah Allah ba zai bari ba nan ta rike karatu miki karantawa ibar gidan manzon Allah ibar na Aisha ibar makashin manzon ibar kala kala kala ko yau karatun da an sa da zu ba na hadisin dakin na Aisha bane ba shin mutuntun da ya cikin da hadisin dakin na Aisha to kuma sai yanzu shi yana da ma mutunci wai yazo yake cewa wai lauyoyin akwai mai neman mata a ciki wai akwai mutumin da yake yana tuhumar ɗaya daga cikin su yana neman matarsa ai Allah to na asiri kenan kuma anan zamu gane idan kai matarka mutum ne kirki ce kana da shaida akan ta da amana dan me zaka yadda ma har ka jimin ma wanda ya baka labari yaushe zaka iya darsa wani abu a cikin ta sai dai da yake Allah ya gama mana komai ya ce al khabisatu lil khabisina in ka gama tar banza to mutumin banza take tare da shi wannan abin a fili yake mutumin banza a ɗayi ba su da ɗayi bina amma al khabisatu kuwa lil khabisina an gane ko wannan shine dalilin da yasa har iki domin da ya yadda ba mutum ne da mutum ne kirki a gurinsa da zai ce yana da amana da ita ba abin da bai faru amma da yake ba mutum ne kirki wace game da shi ma ba mutumin kirki ba to sai wannan da'awar to amma mun muna ga masa wannan kadan kenan tukunna tunda ka taba mana annabi Muhammadu wallahi kadan kenan baka ga komai ba wallahi kuma su wa'anda suka ce in dai lauyoyin daga kirki cewar sun bar shi kuma ya zama tsakaninsu da Allah sun yarda cewa haƙƙin manzon Allah ba a bari to muna musu fatan alkhairi kuma kyakkyawan bata amma ba sai sun je sun tuba domin wallahi ba za ka taɓa wasa da haƙƙin annabi Allah kyare ka ba waɗannan lokutan kar ku tunanin wai a kun ci bilis a wallahi sai an je an yi ta tuba domin mu abin da makaranta shine ar-ridha bil kufri kufrun abin da alƙali ya faɗa kenan duk mutumin da ya zama mutum manzon Allah hukunci ne a kansa kuma wanda iko kwanto a cikin kafircinsa shi ma ya kafirta wannan shi ne abin da makaranta Allah ya samu dace Allah ya samu dace Allah wanda su yi Allah su yi da su ya yi kyau ai yana da kyau su kai shi kotun tunda shi wata ƙila zai kai su amma su su kai shi a su je zai su je su karata a can in Allah ya sa in Allah ya taimake mu su abin da ya faru da gaske ne sun tabbatar da cewar sun masa sun masa sun masa abin da ya kamata to wannan mu abin da muke bukata kenan aje ai tayi dama ai ya riga shi wurin da ba zai wuce wai ba zan tambata eh ba zan tambata eh eh zai talauka ai ai ma bai dauka ba sai a dauka masa aiki in ma bai dauka ba ai ita doka musamman tafi na kwal ba irin ta abin nan bace duk da cewa dai a kotun musulunci ce amma ƙa'ida sai an yi bi wannan ƙa'idoyin da suka ba Allah ya samu dace sai a